الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna sha ɗaya ga wata na safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 18 ɗin watan tara miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto zama na biyu a cikin wannan littafi na al'aqidatu as-safariniyya wanda sati da gabata mun karanta baituttuka guda hudu wanda yau za mu dasa daga inda muka tsaya baiti na hudu wanda malin yake magana a kansu masalatu wassalamu sarmadan alan nabiyil mustafa kanzil huda imana amincin allah da tsira su tabbata sarmadan ay abadan su zamanto dawwamammu sun dawwama sun tabbata alan nabiyil mustafa akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yake al-mustafa wanda yake zababbe mana wanda aka tace aka tankaɗe sai da aka tantance nagartar shi tukun allah subhanahu wata'ala ya aiko shi a matsayin annabin ƙarshen wannan lokaci wazalla sallallahu alaihi wasallama kanzil huda sannan kuma shine taska ta shirya ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim bimana lalle kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana shiryaswa zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici wanda tafarki ne madaidaici shine siratin lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard shine tafarki na Allah subhanahu wata'ala wanda shine mamallakin sammai da kasai da abin da yake cikin su kenan dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine kanzul huda sannan kuma shiriyan nan ba shi yake shiryar da mutane ba a karantarwar da yake ɗauke da ita sababi ce ta mutane su shiriya amma shiriya tana hannun allah subhanahu wa ta'ala shi yasa allah ya ce laisa alaika hudahum walakin allah yahdi man yasha ai shiriya su ba hannunka take ba allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama lokacin da babban shi ya soya musulunta ya kai ya kawo tsakanin shi da shi da ƙuraishawa shi yana ja su suna ja ƙarshe dai ƙuraishawan da suka ja shi ya ce a ya ce zai mutu a kan addinin abdulmutallib ya mutu a kan hakanan abu abu talib ko sannan kuma mazalla ya tabbatar da cewa lalle tabbas zai shiga gidan wuta to wannan shine abinda mazalla ya tada mushi hankali shi yasa Allah yake lallashe shi cewa laisa alayka hudahu shirye su ba a hannunka ba take a Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama sai yace mishi la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minina kana damun kanka kana jin umci a cikin rayuwarka saboda sun kin imani Allah ce mu ga dama walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a inda ubangijinka ya so ya ga dama da dukkan waɗanda suke ban ƙasa da kowa ya ba da gaskiya ga Allah subhanahu wata'ala sai dai Allah ya ga daman ya bai wa ɗan adam zaɓi zaɓin shi ne in ya ɗaga hanyar da zai hau ya zamanto hanyar shiriya ce ko kuma ya zamanto hanya ce wadda take taɓata mali ya ce wa alihi wa sahbihi al-abrari sannan kuma amincin Allah da tsira ya tabbata wa alihi akan iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malam fauzani yake cewa yuradu bihi ana nihi da wannan iyalin nashi qarabatuhu waɗanda suke makusantan shi na jini ko kuma ka ce a mabiyan shi atba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallama sawa'un kanu min qarabatihi aw min ghairihim wannan su ma ana kiransu da suna alun nabi sallallahu alaihi wasallama kenan mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ɗaukan sunan iyalin manzon Allah kamar yadda iyalin shi ko kuma a ce makusantan shi na jini su ma suke da wannan suna na abin da ya shahi alun rasuli sallallahu alaihi wasallama wanda mali yake cewa yuqalu lahum ana kiransu da suna alur rasuli me yasa saboda mabiyan shi ne daga idan ka ce wa alihi wa sahbihi kenan dukkan wani sahabi da wani mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wannan addu'ar da aka yi na cewa tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi kamar da Allah mai girma da buwa yake hakaito mana bayani akan abin da ya shafi fir'aun ko sai ce wa yawon ya ce adkhilu ala fir'auna ya ce a shaddar azab ya ce sannan gobe kiyama kuma a shigar da iyalin fir'auna a nan iyali mai ake ni ana nihin makusantan shi na jini ko kuma ana nihin mabiyan shi saboda a bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala ba iyali ake nihi ba saboda ga can ɗaya daga cikin iyalin shi za ta shiga mai za ta shiga aljanna aiwa wanda Allah yake cewa daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna id qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna zuwa ƙarshen aya kenan anan alur rasul sallallahu alaihi wasallam ya'ni atba'uhu wadanda suke mabiya ne a gare shi sannan kuma kamar yadda iyalin nan yana daukan sunan makusantan shi na jini manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sani game da abin da ya shahi zakka yanzu kuma nan wa yake hudi ma yana hudi wa makusantan shi na jini yace innaha la tahillu li muhammadin wala li ali muhammadin ku sani cewa sadaka ba ta halatta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma ba ta halatta ga iyalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to al'ayyati hal wa alihi wa sahbihi al-abrari alihi iyallan shi wa sahabihi da sahabban shi al-abrari waɗanda suka kasance masu gaugawa wajen aikata ayyuka na alheri al-abrari jam'i ne na albirru albirru kuma ma'khuzun min al ko kace barru ma'khuzun min albirri idan kace albirru kuma kalimatun jami'a kaman wata kalma ce shakundum li kulli khisalil khairi game da dukkan wasu sassa na aikin alheri sai a kira ta kalmar sai a ce mata albirru ya'ani almuttasifina bilbir ana nihin waɗanda suka wasaftu da abin da ya shafi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kenan da iyalin shi da sahabban shi al'aburari waɗanda suka siffantu da abin da ya shafi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala saboda su sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama Allah ya zaɓe su su zamanto su ne masu taimaka wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To wannan kuma ba ƙaramin zaɓe ba ne ba, Allah ya zaɓe su ya fifita su a kan wani wanda ba su ba, ya zamanto a su ne suke baiwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama taimakawa ta ɓangaren da ya shahi tahiyar da karatu, tahiyar da da'awa, tahiyar da kaza. To waɗannan bayan Allah lalle wajibi ne mu yi addu'a a gare su sannan kuma mu rika jinjinawa mu rika nema musu gafara a wajen Allah subhanahu wataala akan abin da suka yi na ba daidai ba baya halatta ga dukkan mutum mai imani in dai akwai imanin da gaske a yau ya wayi gari a cikin mutanen da suke zagin annabi Muhammad ko kuma suke zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su zagi matan manzon Allah su zagi sahabban shi su zagi dukkan wani wanda ka sani iya da kima a cikin addinin nan abubakar umar usmanu da sauran sahabbai makamantansu ta wannan taɓewa ce ba ta wasa ba a nan kuma nike amfani da wannan damar nike jan hankalin matasa lasiya ma waɗanda suka samu bakaloriya kuma bakin ma wanda yake awit ku yi hankali wajen neme-nemen buruskin da za ku yi karatu da minhad da za ku yi karatu kar ku je ku yi karatun da za ku komo kuna zagin manzala sallallahu alaihi wasallam kuna zagin matan shi saboda suna nan sun kasa sun tsari jira suke ku je ku gama duk inda ake ajiye dosiyan ku ajiye in bai shiga ba kuna zauwa wajen su za su amshe ku da hannu biyu biyu kuma za a rika ba ku wani abu mai tsoka a ƙarshen dukkan wata a ajiye ku a ba ku karatu kyauta sai dai ba karatu bane guba ce za a baka in shakka kawai suka sa maka akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gama da kai sannan duk mutumin da zai rushe sahabbai wallahi sun matallahi addini ne ke so ya rushe kawai dai ba zai hutu ba bi tsariƙatin mubashira ya ce kai addinin nan ku bar shi sai ya biyo an ya rushe su to ta ina za ka samu addinin idan aka rushe sahabbai ƙur'anin da yake hannunka daga ina ya zo daga hannun waɗannan ba Allah ya zo to suna nan sun kasa sun tsare wan ƙaninka ne zai ta yi karatu a ɗanka ne zai ta yi karatu a kai ne a karan kanka ka yi hankali ka je ka nemi karatun da ake yaban sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta saboda ka wanye da duniya lahiya ka wanye da Allah lahiya waɗannan mutanen duk wanda ya kama su yake caccaka wallahi ba kowa yake caccaka ba kanshi yake caccaka Allah kiyaye malai ce wa alihi wa sahbihi al-abrari ma'adin taqwa ma'al israri su waɗannan sahabban da kake gani su ne ma'adin ma'adin jam'i ne na al-ma'din ma'adin kuma shine manba'u shay mabubbugan abu wanda mabubbugan nan kuma mafi yawa ana hurdo azurfa da zinariya da duk wani abu mai tsada sai a kirayi abun da suna ma'adan abin da ake fitarwa daga cikin ƙasa to su sahabban manzon Allah ma'adini taqwa su ne taska da gurabe na tsoron Allah subhanahu wata'ala saboda su ne Allah ya jinjina a gare su Allah ya yabe su yace masu imani ne ya ce ula'ika humul mu'minuna haƙa yanzu shi wanda zai zagi waɗannan bayan Allah waye ya tabbatar da imanin shi babu bal hasali ma in ka duba ƙur'ani da hadisi kana iya rushe imanin nashi mai imam malik yake cewa dukkan mutumin da yake zargin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam mutumin ya bar musulunci ya zage su ya soke su yayi kaza yayi kaza to Allah kiyaye ma'adini takwa waɗannan mutanen su ne ma'adin su ne ma'adanayya na tsoron Allah sannan kuma yake cewa ma'al asirari tare da sanin yadda ake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙanin sanin bauta kenan duk abin da yake alheri ne waɗannan mutanen sun san sun san shi sannan kuma suna ƙoƙarin karantar da mutane wannan alheri sannan waɗannan sahabban hum min ashaddin nasi tiqa'an lillahi wa ta'atan lahu bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune mutanen da suka yi kowa idan aka ce ayi za su aka ce a bari za su bari sabani shi wanda yake zargin su a yau daga ka kalle shi la'alla ma kallon shi da zaka ba zai fasarta maka cewa musulmi bane shi sai yayi bayanai ko kuma sai yayi ya dauki wani bayani yayi amma su waɗannan mutanen mutane ne wanda daga manzan Allah ya ce a yi tak babu zancen ja ba ja da baya kuma kuma tabbas aikatawa za a yi kuma sannan idan ya ce a bari za a bari idan suna zaune a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka ce akan kawunansu kai ka ce akwai akwai tsuntsaye yanda misali tsuntsu ya zo ya sabka a saman kanka idan baka so ya tashi ya za ka yi sai ka tsaya a cikin nutsuwa ta ƙarshe to waɗannan bayan Allah haka suke idan manzo Allah yana magana to waɗannan mutanen su ne ma'adini taqwa ma'al isra'il mali yace wa ba'du wa ba'du fa'lam anna kullal ilmi kal far'i lit tauhid fasma' nazmi mali yace wa ba'du bayan waɗannan bayani da na maka mali yace fa'lam ka sani wanda bayani na farko jinjina ga Allah subhanahu wataala ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaban sahabban da su suka nakalto addinin nan zuwa gare mu yanzu ma yake cewa bayan haka fa'alam ka sani anna kullal ilmi cewa dukkan wani ilimi da ka sani yace kal far'i lit tauhid reshe ne na tauhidi kenan shi tauhidi shine asalin ilimi duk wani ilimi da ba shi ba to reshe ne kal far'i lit tauhid yace fasma' nazmi yace ka saurari bayani na da nake mana waƙe na da nayi lalle addu'a lalle tauhidi shine shine shine ummul ulum imana duk wani ilimin da ba shi ba to reshe ne a gare shi dayan ta Allah subhanahu wataala wanda wannan kuma shine babban abin da yake wajibi akan mutum mai imani namiji ko mace ya kai ya kawo ya bada duk abin da yake ga iya da muhimmanci a cikin rayuwar shi iya da tsada a cikin rayuwar shi dan ya san da ake dayan ta Allah a cikin ibada kowa ya tambaye kanshi wani irin karatu kai wani irin lokaci ka bada wani irin muhimmanci ka bada don ka san yadda ake ɗayan ta Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada lalle tauhidi shine ilimin da yake asali wa huwa al-asas sannan kuma tauhidi ne shine gimshiki sannan yake cewa ma ba'dahu min al-ilmi shar'i fa innahu mabniyun alayhi wa far'un alayhi duk abin da ba tauhidi ba to wannan zai zama to reshe ne game da tauhidi fa tauhidu huwa al-aslu shi tauhidi shine abin da yake asali bal hasali ka dauko adla ka dauko rukunan musulunci guda biyar zaka samu wannan dayan ta Allah subhanahu wataala shine rukuni na farko wanda kuma akan shi ake gina komi duk mutumin da bai san da ake ɗayan ta Allah subhanahu wa ta'ala ba a cikin bauta to bautan da zai ma Allah rushashen bauta ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan rukunnan musulunci abu na farko yace shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah mutum ya shaida da bakin shi ya yarda da zuciyar shi gaban shi su rika aikata ayyukan da lalle ɗayan ta Allah ne yake a cikin ayyukan da yake aikata gaba daya ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa'budu allaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kar ku hada shi da kowa wannan shine asalin abu to wannan wannan gabar ita ce aka rasa a cikin rayuwar da ake ta yau da gobe ya zama to an samu matsaloli na shirka ga Allah subhanahu wataala ka samu mutum yana cewa la ilaha illallah amma kuma a daidai lokacin da yana aikata ayyukan da suke ruguje la ilaha illallah wannan shine abin da yake faruwa lalle tauhidi shine dayan ta Allah subhanahu wataala kuma shine abinda Allah yayi umarni akan ayi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijinka ya hukunta ya zartar cewa kar a bautawa kowa sai shi illa iyyahu sai shi kenan bauta tana tabbatuwa ne ga Allah duk wanda ya bauta ma wani Allah wanda kuma wannan yana bayuwa zuwa ga cewa dole ka san anwa'ul ibada limana awwal suke sune dangin bauta abu kaza bauta ne Allah kada yake ma abu kaza ma bauta ne Allah kada yake ma abu kaza ma bauta ne Allah kada yake ma wannan baka sanin shi haka dole sai ka karanta suna nan azbi a cikin littafai malamai sun yi bayani akan su karkashin Qur'ani da hadisi kalma ta tauhidi malaka ta ma'khuzun min wahada idza ja'ala shay'a wahidan idan ka sanya abu ɗaya zamanto ɗaya ɗaya sai a ce wahada au wahattu shay'a bi ma'ana na ɗayanta abu kaza wa ma'ana wahattu laha bi ma'ana abattuhu wahdahu na bauta wa Allah shi kadai shine ma'anan kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta sannan kuma na bar duk wani abin da ba Allah ba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa qulu la ilaha illallah ina jan hankalinku ku ce la ilaha illallah ku yarda ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai ake bauta ma mazalla yana faɗin haka faɗin shi yake da wahala sai waɗannan mushrikan suke cewa aj'al al-alihata ilahan wahidan yanzu za a sanya abun bauta ya zama to abun bauta ne tallin tal guda daya suka ce inna hadha la shay'un ujab lalle akwai abun mamaki a cikin abin da mazalla yake faɗi da aka fattauhidu huwa al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala shine mutum ya imani da Allah ya ɗayanta Allah subhanahu ta'ala ta hanyar aikata ayyuka managarta ɗayanta Allah yana tabbatuwa a cikin abubuwa kowanne daga cikin guda uku nan abu na farko shine tauhidur rububiyya bi ma'ana ɗayanta Allah subhanahu ta'ala a cikin aikin bawa afwan a cikin aikin Allah tauhidur rububiyya ɗayanta Allah a cikin aikin Allah duk abin da ka san Allah yake yin shi wa halicci sama wa halicci ƙasa wa halicci ɗan adam wa halicci duwatsu wa halicci itace duka waɗannan ka jingina su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai a ce yawwa wani iya da tauhidin rububiyya bi ma'ana ɗayanta Allah subhanahu wata'ala a cikin aikin Allah to wannan abin shine abin da mushrikan makka da manzalla ya buga da su duka ba a samu matsala tare da su ba bangaren da ya shafi tauhidin rububiyya amma a yau wasu da sunan musulunci ana samun cikas game da abin da ya shayi tauhidin rububiyyar da su abu jihar masu yi imani da shi Allah kiyaye to tauhidin rububiyya shine ɗayanta Allah ifradullahi subhanahu wata'ala bi af'alihi ka khalqis samawati wal ardi wa tadbiril kauni yanzu a tare abin da ya shahi jujjuya yanayi kawo sanyi kawo zahi sabkar da ruwan sama tsayar da shi wane ne duka waɗannan ayyuka Allah ne amma a yau akwai wanda zai ce maka musulmi ne shi amma kuma bai yarda ba Allah yake wannan a Allah ya arifu kulliyat yana ga cewa abinda Allah sani shine abubuwa a sukutumkin su amma abinda detaikin da yake cikin juz'iyat da suke ciki yana ga cewa Allah bai sani ba duk wanda ka je na hiran kudubi wai wannan kuduban su ne suke wannan aikin ɗaya a gabas ɗaya a yamma ɗaya a gusun ɗaya a arewa to wannan an samu matsala wanda wasu da suke kiran kansu a matsayin fiya musulmai ne Allah kiyaye sana'an nau'u sani kala na biyu na tauhidi shine tauhidul uluhiyya dayanta Allah a cikin aikin bawa duk abin da zaka aikata sallah zaka yi azumi zaka yi karatu qur'ani zaka yi menene zaka yi ya zamanto akwai yi dan Allah to anan ne aka samu matsala tare da Quraysha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su ya fatattake su to wannan ɗayanta Allah a cikin aikin da za ka yi kuma iya daga cikin abin da a yau da sunan musulunci kuma ana samun turjiya a cikin shi da ka waɗannan abubuwa duka wajibi ne a kiyaye su ka kiyaye maganganunka ka kiyaye ayyukanka ka tabbatar da cewa kana yin su ne don Allah kawai amma daga lokacin da ya zama to kana yin su ne don wani ko kuma a wani abin da an san haƙƙin Allah ne ka riƙa jin tsoron wani irin kalan tsoron da Allah kaɗai ake ma irin wannan kana jin cewa ko da baya ganin ka ya san abin da ma kake samu a harkar kasuwancinka a harkar aikinka ma ya sanya ake ciki a harkar menene ya san abin da ake kuma akwai musulman da suke da wannan kudurin a yau yana ga cewa banda Allah akwai akwai wanda ya san yanda abubuwa suke gudana to wannan hatsari ne mai girma a cikin imani sannan kashi kaso na uku shine tauhidul asma'i was sifat ɗayanta Allah subhanahu ta'ala a cikin sunayen Allah da sifofin shi wanda wannan shi ko bayani akan shi ya gabata a satin da ya wuce al'ayyar hal ‘yan uwa ɗayanta Allah shi ne asali dukkan wanda zai bauta wa Allah ya tabbatar da bautan nan yana yin shi ne don Allah kawai kar ka aikata wani aikin da Allah kaɗai ake ma ka yi shi don wani Allah to a wannan lokacin za ka jeho kanka cikin hatsari ubangiji subhanahu wataala yana lalata aikin bawa idan ka samu shirka a cikin shi Allah ce wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah ce hakika mun yi wa'ayi zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mun yi wa'ayi zuwa ga waɗanda ma suka gabace ka me muka yi wahayi zuwa gare su la in ashrakta in aka hada Allah da wani a cikin ibada la yahbatanna amaluka aikin ka zai rushe gaba daya bautan Allah tsahi sihiri taihi da sauran maganganu makamantan wannan wanda wajibi ne mutum mai imani tsarkake bakin shi tsarkake zuciyar shi tsarkake aikin da yake aikatawa ya zama to yana yin su ne don Allah kawai sannan Allah ke cewa ba haka nan masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asifin la yaqdiruna fi yawmin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala shay' dukkan mutanen da suke bauta ma wani Allah wanda suka kafirce wa Allah subhanahu wata'ala a amalun ayyukansu karamadin za ka gashi kamar kura kamar kura kuma wata guguwa ta zo ta kada akan wannan kura me zai saura mana gari ne aka shanya wata aka zo aka yi wata guguwa a sama me zai saura a cikin wannan garin babu to wallahi duk mutumin da yake hada Allah da wani a cikin ibada abinda zai faru da shi kenan shi yasa harakan da ya shahi mu yanzu ana mafi yawa abin da yake taba mu babu kamar sihirin nan tsahi tsahi da yarda da cewa wani Allah yana iya yi maka abin da Allah kaɗai yake yi da dogara da wani Allah da ɗaukan kariya daga abubuwan da Allah bai samkar da wani dalili a kansu ba rataye-rataye ne za ka yi na layu ko kuma a wasu ƙirina ne za ka sa ko kuma wasu abubuwa ne za ka binne da da'awar cewa wannan abin zai taimaka maka ba Allah subhanahu wata'ala ba idan ma ka ɗauke shi a matsayin cewa a ka yarda da Allah amma ka ɗauke su a matsayin sababi to addini bai yarda ba a ɗauke su a matsayin sababi wajibi ne ka koma ka karanta addini shi annabin da Allah ya aiko yayi misali ka ce yara ne musa iya karantawa mazalla ya karantar da mu ya karantawa alhassan da alhusain sun hika sun hiddiyanka sun hiddu wanda kake takama da shi ila an yari sallawul ardu man alaiha amma zalla karanta musu yace u'izu kuma bi kalimatillahi tamma to matsalar in dai ba a karatu kowa hutu yake so kenan baka bukatar ka karanta ko kuma ka je makaranta a koya maka a kawai wani zai rubuta ya kulle ba kai ta zarga musu Allah kiyaye to bangaren da ya shayi sihiri neman kariya da jayo alheri duka ana abun yake ya za a yi kar wani ya yamin abin da zan cutu yana ina neman kariya kai da aka sabkar maka kul a'udhu bi rabbin nas ga qul a'udhu bi rabbil falaq ga ayatul kursi ga ƙarshen suratul baqara ga kaza ga kaza manzo Allah yake cewa wanda ya karanta ayoyin nan a cikin dare kafatahu sun wadatar mushi Allah zai bashi wasu masu kariya na musamman su kare kuma duka minti nawa ake bukata wajen karanta shi sai dai dan adam yana da ja da Allah subhanahu wataala abin da ya ga dama ya tsara ma kanshi ko kuma ya tashi ga ana kawai haka zai Allah kiyaye don haka yan uwa mu sani cewa lalle tauhidi shine farkon abin da awwal wajib shine abu na farko wanda yake wajibi akan bawa ya sani dayanta Allah subhanahu wataala a cikin ibada shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aika dan aike ya aika Mu'az zuwa kasar Yaman yace mushi innaka ta'ti qauman min ahli kitab zaka je wa wasu mutane mu Abu Talib suna da zabura suna da injila manzala yake ce mushi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ya zama abu na farko da zaka kira su zuwa gare shi shahadati alla ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah su shaida ba abun bauta bisa ka cancanta sai Allah shi kadai za su bauta ma sannan kuma lalle sun yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah manzala yake fa fa inhum ajabuka lidhalika idan suka ce sun yarda Allah ne abun bauta sun yarda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shine manzon Allah manzala ke cewa fa'alimuhum annallaha qad iftarada alaihim khams salawat ka duba ha gani sai sai in sun yarda da wannan to kan za a je a tafta gaba da su idan ba su yarda ba cewa Allah shine abun bauta ko ba a samu shi kishiya to babu hiran ma a kira su zuwa ga a ce su yi sallah ko su yi azumi ko su yi wane ne me yasa li'anna shahadata hiya al-asl mutum ya shaida lalle Allah ne kadai abun bauta wanda shine asali mazalla ce in sun yarda da wannan to ka haɗi musu Allah ya farlanta musu sallah biyar kira musu rabawa babu hirar sallah shi yasa sallar da zaka yi da azumin da zaka yi da dubun aikin alheri da zaka yi ba yanda za a yi samu karbuwa a wajen Allah sai an samu ɗayan ta Allah tare da kai sannan kuma ɗan adam inda aka same shi yana ɗayan ta Allah a cikin ibada dukkan wani aiki da zai aikata wanda ba shirka ba idan Allah ya gada sai ya himu shi amma shirka Allah ya alƙawalanta ma kan shi ba zai yahi ba ya tabbata a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƙarshen mutumin da za a hudo daga gidan wuta an gasa shi an gasa shi an gasa shi ya gasu Allah zai umurni da mala'iku su je gidan wuta su hudo shi idan suka je umarni na fari za a ce a huje a hudu duk wanda ya yarda da kalma ta la'ilaha illallah to wannan yardan ba a baki bane kawai a dole zama to a cikin zuciyarka akwai abu kuma a cikin gabanka ana ga aikin la'ilaha illallah duk wanda aka tabbatar da haka a hudu shi za a hudu su Allah ya ce akwai wani bawa na guda daya ba a hudu shi ba mala'ikun su duba su duba su duba kowane bangare su rasa shi su ce abin gijin same shi ba Allah zai ba su daidai inda mauke inda wannan mutumin yake wuri kaza daidai kaza za ku san shi a kaza a kaza za su je su iske shi ya gurgwana ya kihu ya sunkuwa yana ya hannan ya mannan yana kira sunan Allah za a hudo shi aka hudo shi za a kai shi ma'ul hayat ruwa na rayuwa a wanke shi wannan hayaniyar da ya ɗauko ta gidan wuta gaba ɗaya ta bar gangan cikin shi sai a ce mai kuma ya je shi gidan aljanna gidan aljannan da yake da shi ne ƙarshe amma iya da kwatankwacin duniya so goma da ɗuriya duniya ba ba afirka ba ba nijar ba da magaran ba duniya kafinta irinta so goma da ƙarin da allah zai mashi daga farallan shi amma kuma shi ne na ƙarshen shiga gidan aljanna wallahi wa mu yi ƙoƙari matuƙa karmi wasa wannan rayuwar da muke da lunwashin da muke shi ne damar da Allah ya ba mu na mu zamanto mun ɗauki sababin da zai zamanto daga cikin sabar za su kai mu gidan aljanna Allah mana taufi to shi ne tauhidi shi ne asali shi yasa ake kira zuwa gare shi kamar yadda nan malam salihul fawzani yake bayanin cewa zaka ga wasu daga cikin mutane sai su ce dan za ku rika kiran mutane akan la ilaha illallah alhali sun faɗe ta yo ai la ilaha illallah karatu ne wanda ɗaliban da suka yi kowane ɗalibai fahimta da malamin da yi kowane malami shine malamin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almajirai su ne suwa sahabbai amma sai da aka tusa shekara wajen sha uku ana karantar da su aqida ko bayan karatukan da aka yi na aqida wanda kuma bayan an koma garin Madina to kai kuma shekara nawa kai kana karatun aqida shi yasa ake samun damage mutum ya ce la ilaha illallah bai san ba me yace bai san ba haƙiƙanin me yake tabbatar da abin da ya hudu ko me yake rushe da ai akwai abuwa a cikin kutub na fiqh wanda malamai suka yi abwabun ridda babin da yake magana akan ridda wanda suka shiga musulunci suka huta yanda ka shiga nan zaka iya huta aiki kuma shine abin da zai sa zai sa zaman to ka zaman to a cikin musulunci kuma haka aikin da zaka aikata zai sa ka zaman to a wajen musulunci wannan ayyukan kuma wanda suke sa ka ka zama to tabbatacce a cikin musulunci ko kuma su hudda ka daga cikin musuluncin bayanu su iya cikin qur'ani da hadisi to kai kuma baka san qur'anin ba baka san hadisin ba baka karatu baka tambaya ba ruwanka da abin da ya shayi karatu ko gurmayar rayuwarka kawai kake yi kana cikin gari ka mutu Allah kiyaye malike cha da shi da ilimi na aqida shine shine jagora a cikin tahiyya gaba daya duk mutumin da yake son tsira wajibi ne kenan ya kiyaye da abin da sha ilimi na aqida yace fa'lam anna kullal ilmi ka sani dukkan wani ilimi kal far'i kamar reshe ne lit tauhidi game da dayanta Allah fasma' nazmi ka ji bayani na da ne da ne shi a cikin tsari na waƙi malace li annahu li annahu al ilmu alladhi la yanbaghi li aqilin li fahmihi lam yabtaghi saboda li annahu shi ilimin nan na aqida shi ne al'ilmun lazi shi ne ilimin da layan bagi baya cancanta li'aƙilin ga dukkan wani mutum mai hankali inda iya da hankali li fahimihi game da fahimtar wannan ilimin na aƙida lam yabtaghi a ce bai neme shi ba inda mai hankali ne fito ka nemi ilimin aƙida ka nemi ilimin da za ka san yadda za ka ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala mu yi ƙoƙari matuƙa buga cewa mun taka wannan matsayi na abin da ya shahi ya za a yi mu karantu ya za a yi makarantar da iyalin musu rika ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala zuwa wajen bokaye suwa suke zuwa wanda ba musulmai ba garin da su suke zuwa a musulman ne musulmi ne zai ɗauki kawar shi ya je a yi wani siddabaru a haukata wani amma wani kurciya ya bar gari a haukata amma wani kaza amma wani kaza mata da maza babu wanda baya zuwa yara da manya kowa bulis yake so kowa abinda zuciya shi taraya mushi shi yake so ya zama to shine tabbatacce to ya za a zauna lahiya da haka ilimin aqida shine ilimin da duk mutumin da yake da hankali lalle tabbas zai kokari matuƙa ya ga cewa ya koye shi yake cewa huwa awwal ma yata'allamu al-insan shine abu na farko da ya kamata mutum ya koya min umuri dinihi daga cikin al'amuran addini shi hatta da yaranka kalma ta la ilaha illallah ka rika maimaita musu idan suna faɗi su rika ɗayan da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin lafazin da za su rika ambatawa maliki ta haza huwa al-asl wa huwa al-asas fa ilmu al-aqidati yajibu an yakuna fi muqaddimati al-ulum ilimin aqida wajibi ne zaman to shine a gaba a cikin duk ilimin da mutum zai karanta za ka karanta wane ne harakan duniya ne ko harakan lahira ne to ya zaman to ilimin aqida shine a farko kuma shine abin da yake wajibi akan dukkan malamai masu karantarwa sannan kuma hatta da almajiran da suke ɗaukar ilimi su himmantu a kan koyon ilimi wanda yake na aƙida saboda wannan shi ne ilimin da zai sa su rika ɗayanta Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada malike cewa fayu'lamu fayu'lamu wajibu wal muhala ka ja'izin fi haqqihi ta'ala wannan ilimin na aƙida anan fayu'lamu yasa a wani wuri kuma yasa wa ya'lamu aiwa fayu'lamul wajibu wal muhala ai wannan ilimin na aqida mutun zai san alwajibu abinda yake wajibi akan haƙin Allah subhanahu wataala wal muhala da abinda bai cancanta a jingina wa Allah ba sai an yi ilimin min sai an san ilimin aqida sai an san ilimin dayanta Allah subhanahu wataala a cikin ibada yace ka ja'izin abinda yake ya halatta fi haqqihi akan haƙƙin shi Allah subhanahu wataala kenan da ilimi ne zaka iya gane haka shi yasa malam anan ya ambata mana cewa li annahu li annahu al-ilmu alladhi la yanbaghi li aqilin li fahmihi lam yabtaghi yace fa yu'lamu al-wajib wal muhala ka ja'izin fi haqqihi ta'ala kenan mutun ya san abin da yake a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala kar da ka rika yin maganganu akan Allah akan jahilci akan rishin sani shine kuma abin da yafi faruwa a yau mutum bai san komai ba sai ta maganganu akan Allah alhali bai sani ba da haka wajibi ne a matsayinka na mai karatu a matsayinka na mai karantarwa a matsayinka na menene ka yi kokari ka ɗayanta Allah ka san yadda ake ɗayanta Allah mai girma da buwaya kalma ta la ilaha illallah akwai sharadi da suke rataye da ita wanda su suke tabbatar da ita in aka samu wargajewan waɗannan sharuɗan to wannan kalma ita ma babu ita da haka ai hankali malice wal ja'izu ma amkana wujuduhu wa adamuhu yace wa zalika ka af'alillahi azza wa jalla fa inna allaha yaf'alu bi mashi'atihi wa iradatihi yakhluqu wa yarzuqu ubangiji subhanahu wataala baka gane haƙƙin shi a bangaren da ya shi abin da ya kamata ka jingina mai dole sai kai karatu a lokacin zaka gane cewa shi halitta a lokacin zaka gane cewa shi yake arzutawa a lokacin zaka gane cewa shi sabkar da dukkan littattafan da aka sabkar daga sama shi aiko da manzanni dukkan komi yana anne shi kuma yana dabbara su yadda ya ga dama ne wannan ba a gane haka mutum ya yarda sai ya da iya da ilimin aƙida rishin sanin ilimin aƙida wani yake ga cewa a abu kaza da Allah ya kadarta akan haƙƙin wani bai kamata ba haka muhimmin rushe shi sai ya taba kan shi wahala ya hana idan shi barci ya hana tunanin shi sukuni amma kuma ba abin da zai faru sai abin da Allah ya kadarta amma in ya yi ilimi na aƙida ya san abin da ake cewa ɗayanta Allah abin da Allah ya tabbatar zai tabbatar da shi sai ba kai shi lafiya mal yace wa sara min adati ahli ilmi an ya'tanu fi sarbi zabin nazmi wa sara mal yace ya kasance min adati ahli ilmi iya daga cikin dabi'ar ma'abuta ilimi bi ma'ana malamai an ya'tanu akan kula fi sarbi za a wajen zuba irin wannan ilimin na aqida bin nazmi ta hanyar abin da ya shahi zube daga ce abin da ya shafi wannan mansalla waƙe kenan wannan abin da muke karanta shi ne a matsayin waƙe akwai wanda za ka gaisa kuma a matsayin annasar kenan kamar zube sauran da tsohon aƙida za ka same su a haka wani kuma za ka same shi a irin haka tsari na na waƙe wasara min adati ahli ilmi an ya'tanu fi sarbi zabin nazmi to wannan kuma shine abin da sha mala anan yayi kenan ya bi tsari na abin da ya shahi a waƙe kenan ya waƙe waɗannan abubuwan da suke kumsan ɗayan da Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada baiti na goma mala yake cewa li'annahu yashuru lil hifzi kama yaruqu lis sam'i wa yashfi manzama li'annahu saboda shi wannan annazm din da aka yi bi ma'ana yanda aka yi shi a tsari irin na waƙe yace yashulu yana sauƙaƙa lil hifzi wajen harda duk wanda zai hardace za ga kamar wasa hardace shi ya ce kama ya rubu kamar yadda za ka same shi kuma yana ƙwanƙwasa kunne lissam'i wajen saurare iya da daɗin saurare sannan wa ya shafi manzama sannan yana ƙosar da mutum wanda ya yi shiruwan sauraren karatu idan zama to ana karanta mashi irin wanda zai saurari abubuwa da yawa saɓanin idan zama to nasir ne idan zama to zube ne saɓanin zube kenan li'annahu yashulu lil hifzi kama yaruqu lis sam'i wa yashfi manzama sai ismail ya ce famin huna famin huna na zamtu li aqida urjuzatan wajizatan mufida mal ya ce famin huna to daga haka ke da kasancewar a yi shi a tsari na waƙe yana taimakawa mutane akan su saurara kuma yana ƙara wa ɗalibai hazaƙa ko kuma a ce gaugawan har na cewa ke na shi ne ma'anin famin huna ya ce na zamtu sai na jera waɗannan baituttuka li aqida na jera waɗannan baituttuka ya ce a matsayin aƙida aƙidar da yake nihi kuma a nan yana nihin aƙida ta mazanjiya imana aƙidan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo su da kyautatawa idan ka ce al'aƙida shi ne abin da mutum ma ya ataƙidu hulƙalbu abin da zuciya ta ƙudure sannan kuma ba abinda mutum ya kudurce a cikin zuciyar shi sawa'u ne zaman to daidai ko kuma zaman to ba daidai ba yanzu ana hira sai a ce wani kai wani fa aqida shi kaza ce bi mana shi yana kan kaza in ya hau kaza baya sauka abin da ake cewa aqida kenan abinda mutum zai kudurce shi a cikin zuciyar shi i'tiqadan jaziman kudurcewa wanda baya shakka akan shi to anan mala abinda kuma yake ni da aqida nan ne aqidatu salafi salih bi mana aqida ta mazanjiya sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan Qur'ani da hadisi ba akan wata kungiya ba ko kuma akan wata hanya ko ta dariƙa kenan bayanan shi da zai yi gaba daya zai yi bayani ne akan abinda Allah ya ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan shine abin da malai yake ambata ana yake cewa urjuzatan wannan abiyat din da aka yi ko kuma wannan waken da aka yi yana kan tsari ne a bangaren da ya shahi arudu ilimin arudu kenan baiti ne ko kuma aiwa baiti ne wanda yake na arrajzu kenan baharin shi daga cikin buhur ne na abin da ya shahi ilimin arud shine ma'anar urjuzatan yake cewa urjuzatan wajizatan wajizatan ya'ni mukhtasara kenan takaitacciya yanzu bayanan da malam ya zuba a cikin wannan littafin gaba ɗaya akan a matsayin ya takaice su ne yake cewa urjuzatan wajizatan mufida sannan kuma abu ne wanda yake iya da amfani kwarai da gaske idan muka shigo cikin abuwa inda malam ya zamu fahimta ta kwarai da gaske malam ce nazamtuha fi silkiha muqaddima wa sitta abwabin kaza ka khatima malam ce wannan abiyak din da na rubuta da wannan wannan waken da na rubuta yace nazamtuha na tsara su fi silkiha a cikin tsarin su muqaddima imana kenan abin da zaka samu a cikin littafin abu na farko zaka samu muqaddima sai ce wa sitta abuwabin da babi babi babi guda shidda ya ce ka za ka hatima kuma ƙarshe za ka samu hatima kenan abinda malin ya tanada a cikin wani littafi kenan na harko akwai muƙaddima sannan kuma na biyu za ka samu babi babi guda nawa guda shidda bayan ka ƙare su kuma sai ka samu mi sai ka samu hatima malin ce wasamtuha bi durratil mudiyya في عقل أهل الفرقة المرضية يتي وسمتها يعني وسميتها ناسا ما ونن زبن ونن واكن دني نا باشي سونن ما سميتها شين ابن مالك يتي وانا وسمتها من السمة وهي العلامة kenan kamar ya ce na sa mata alama ko kuma na mata unwani ko na mata titir su waɗannan abin da zan kawo da mina musu titir ya ce bidurratil mudiyya الدرة هي اللؤلؤة اللؤلؤة العظيمة بمعنى لؤلؤ من جرمة بالدرة المضية وتكيكو من حسكي كان كتير لؤلؤ من حسكي سيت في عقد أهل الفرقة المرضية أكم بنجرن ديشا هي أكيدة أهل الفرقة تما أبوتن كسونا المرضية ونسكي يرددوه kenan al'ummar suke yardaddu wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da su wanda wannan kuma ana samun su karkashin Qur'ani da hadisi ba akan tsarin wani ba a akan fahimtar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka biyo bayan su to kaga wannan kuma bayani ne wanda dole zai tsada shi yasa malam ya ambata mata wannan sura ad-durratul mudiyya luqluqu bi haske fi aqdi ahli al-firqati al-mardiyya a cikin aƙidar mutanen da suke kan hanya yardaddiya wanda wannan hanyar na yardaddiya ta ce hanya ta ahlus sunnati wal jama'a ma'abuta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka ce ma'abuta sunnar manzon ko ba suna bane kawai lalla zaka samu wani ka same shi ismun ne bila musamma yana cewa kanshi ahlus sunna amma ka duba ayyukan shi sai ka cewa sunna ta yi gaba shi ta yi wani waje shi ma yi wani waje a duk mutumin da zai tsaya yayi aiki da abin da alqur'ani ya faɗi sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a kan fahimtar sahabban manzan Allah to wannan mutumin ahalu sunna ne ko da baya tare da kowa a cikin harkar tahiyya kuma har a kullum idan za ka bauta wa Allah asalin abu shi ne ƙur'ani hadisi akan fahimtar sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka raba kanka da abin da ya shahi dukkan wani hanyar da zai sa ka bar wannan asalin wanda asalin ƙur'ani hadisi fahimtar sahabbai amma daga lokacin da aka ce maka Allah ya ce ka ce a mu a tsarin tahiyar mu haka baya yiwa to wallahi ka gaggauta barin wannan tahiyar ba tahiyar kirki bace ba saboda ba yanda za a yi ku zamanto ahlil firqatil mardiyya sai in ya zamanto karkashin qur'ani ne da hadisi akan fahimtar sahabbai bari magana wata dariƙa bari magana wata kungiya ba wani abin da zaka jingina shi a abin da zaka jingina kawai qur'ani hadisi akan fahimtar sahabbai ya zama to wannan shine tubaraukin da kake kallon addini da shi sai ka wuta daga cikin dukkan rikici abinda Allah sabga maka alqur'ani ne sannan sahabba Allah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi bayanin qur'anin nan sannan sunnar da manzo Allah yayi bayani akan ta kuma an nakalto ta to me kake nema fa ma za ba'da alhaq illa dalal ba abin da ya saura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da sa malam anan ya ambata cewa fi aqdi ahli alfirqati almardiyya zaka samu suraye daban-daban waɗannan su ne kaza waɗannan su ne kaza waɗannan su ne kaza waɗannan su ne kaza kowa zai ma kan shi irin sunan da yake gani to manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa sataftariqu ummati ala 73 millata al'ummata za ta daddatsu ta karkasu sai an samu kashi 73 a cikin wannan al'umma wanda duka suna duk wanda ka taba shi zai ce maka manzala sallallahu alaihi wasallam yake bi alqur'ani yake bi to amma ai da yawa za ka samu mutum yana da'awar wannan amma kuma an ga duba ta yi shi sai ga kwata-kwata alƙur'anin kawai suna ne hadin sama zala salatanin da yake cewa yana bi suwa suna ne sai mazala yake cewa anan kulluhum finna illa millatan wahida dukkan tafarkin nan saba'in da uku mazala yake cewa gaba ɗayansu a wuta suke sai ce banda tafarki ɗaya kenan saba'in saba'in da nauna a wuta saba'in da biyu sintani wa saba'in saba'in da biyu na duka wuta suka yi wallahi wannan hadisin ya kamata ya sa ɗan adam ya tsaya ya maka shi adalci kakka yarda wani ɗora ka abin da ba daidai ba in ka za saurare shi za ka yi mi za ka yi ka saurare shi ala basiratin a kan sani saboda addininka shi ne jarinka na rayuwa in ka rasa shi ka balbalce manzalla ya yi bayanin cewa saba'in da biyu duka suna wuta kuma duka suna kan tafarkin da suke cewa su masoya manzalar ko kuma a su ma tsarin su tsarin musulunci ne amma saba'in da biyu gaba ɗaya wuta ne in juwa in ji bakin da baya karya wa ma yanzu ku anil hawa in huwa illa wahan yuha kenan kaga wannan hadisi ya kamata dukkan mutum musulmi in za ka yi ibada ya zama to ibadar ka ka duba ya ya kamata ka yi ta sannan kuma a nan za ka fahimci mahimmancin kiran mutane zuwa ga ɗayan ta Allah subhanahu wa ta'ala da ta hiya akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda kar wani ya zo ya ja ku ya sa ku wani abu ku je gobe kiyama ku rika tsine ma juna da ku da shi a rika inna aba'ana sadatana mu mun yi da'a ne ga shugabanninmu da wane ne mu da manyanmu suka batar da mu wannan hujjar ba ta da amfani a gobe kiyama abin da yake da mahimmanci shine a yanzu ka tsaya ka tantance ina ne ya kamata ka ɗora ƙawarka a cikin bauta za ka samu mutanen da suna ga cewa a ai an ce musulunci nan manzala musulunci ne ke magana cai sataftari ummati ummati al'ummata sai ta karkasu ala salasin wa saba'ina milla kashi saba'in da uku wani na ga mesa za a ce kaza mesa wani zai ce wani kaza in aka yi magana akan wani abin da wani yake sai aka kama an soke shi da ba suka bane ba bal inda ma bayanin ya gaskiyan al'amarin yake shine shine bayani tunda wannan zai kira ka zuwa ga abin da ya ga gaskiya abin ba ta ka bi shi ba ba ta ka bi baban shi ba ba ta ka bi kakan shi ba ko kuma a ga wani malamin aka kafa aka dasa shi ake so a babu wannan kawai tubarau inda ake kallon addini da shi shine qur'ani hadisi fahimtar sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan zai baka wannan in muhimmancin karanta ilimin aqida ilimi wanda shine zai tantance maka miye daidai miye ba daidai ba kar mu mance shi dan yana nan a zaune a saman hanyar nan so yake sai ya batar da kowa tun da yanzu ka hi karhi shi ka shiga musulunci to ta cikin musulunci kuma zai biyo maka shine bayanin da manzon Allah yake cewa sai an samu daddasuwa za ka ga abin gashi nan ana cewa musulunci ne amma kuma bai da alaƙa da musulunci me ya kamata mu mu tsaya mu tantance da kyau mu duba da kyau mu san in muka dora an muka daga kafan mu a bangaren da ya shafi addini mu sai da zamu ajiye ta mazalla ya ce in banda tafarki guda daya alhamdulillah sahabbai sun tambaye shi suka ce ya ma'aikin Allah wa man hiya ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wannan tafarkin guda ɗaya wanda shi ne ba zai shiga wuta ba su wane ne mazalla ya ce ma ana alaihi wa sahabi abinda nake saman kanshi da ni da sahabbaina abinda nake saman kanshi da ni da sahabbaina to wannan waɗanda suka yi riko da wannan su ne su ne za a kira su da suna a ta'ifatul mardiyya bi ma'ana jama'a yardadda waɗanda suke bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abinda za su yi manzalla ya ce allah ya ce manzalla ya ce allah ya ce sahabbai sun fahimta a kaza to wani shi ne bautan allah subhanahu wa ta'ala mal ya ce wato samma za ka iya kirayen wannan mutanen da suke tahiya akan wannan tsarin na alkur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai za ka iya kira su da sunan alfirqatun najiya bi ma'ana jama'ar da ta tsira me yasa aka musu wannan sunan saboda mazalla ya ce kulluhum fin nari illa millatan wahida kaga su sufira duka suna wuta in banda jama'a daya su waye jama'an nan suna alfirqatun najiya su ne jama'an da suka kukuta su sun tsira daga abin da ya shahi gidan wuta sannan kuma kamar yadda zaka iya kiransu da suna at-ta'ifatul mansura at-ta'ifatu al-mansura jama'ar da suka samu kariya kararru suna mazala yake ce a cikin wani hadisi la ta zalu ta'ifatun min ummati ala alhaqi zahirin la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah mazala yake ce la ta zalu duk yanda za a ciccuru a daddasu a ta rikici a ta doki ba dadi mutane su shigo cikin musulunci da sunan musulunci su gurbata wannan musulunci mazala yake cewa a cikin wannan al'umma la ta zalu ta'ifatun ba za a gushe ba ana samun wasu jama'a min ummati a cikin al'ummata waɗannan mutanen alal haƙƙi zahiri tsayayyu ne akan abin da ya shahi gaskiya tsaya wanda suka kuma layar zurruhun man hazalahu baya cutar da su duk wanda zai tabar da su ko kuma ya nuna ba haka nan bane ba saboda su suna da garantin abin da suke yi la yadurruhum man khazalahum mazalla kace hatta ya'ti ya amrullah har sai al'amarin Allah ya zo zaka samu sun tsaya sun kafe sun tsaya akan abin da shahi addinin nan wanda wannan kuma iya daga cikin abin da komi wahala a yau kai wa kana faman yanzu ai ka bauta wa Allah ka tsira wani a gehe yana maka kallon wani abu daban idan ya tashi yin magana akan ka zai faɗi abin da ya gada ma akan ka la'alla maka kage la'alla maka sharri la'alla maka kaza saboda me yake so so yake kai ma ka shigo cikin yiwu a tahi gaba daya to wannan shine hatsarin da ake fama da shi a yau manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'ti ala nasi zamanu zamani zai zo yake wasu mutane alqabidu ala dinihi kalqabid ala aljamar mutumin da yake rike da addini shi kamar wanda ya koki garwa shine jimki a hannun shi kana so ka bauta wa Allah akan tsarin da duk inda ka yi da shi kamar ya kowa tsoron Allah za a tuso shayatinul ins da shayatinul jin duk su sayo ka gaba ai ta maka abubuwan da ba su ba kai kuma kana fama yanzu ka tsira mazala ke cewa waɗannan mutanen baya cutar da su duk abinda wani abinda wani mai yi zai musu har sai al'amarin Allah ya zo anan malam salih al-fawzan yake cewa fahiya qa'ifatul mardiya waɗannan mutanen su ne suke kan tafarki yardadde kuma su ne al-qa'ifatul mansura kuma su ne al-firqatul najiya yace wa hum ahlus sunnati wal jama'a su ne ma'abuta sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da jama'a to wannan jama'ar me ake ni da jama'a aljama'atu ma wafaqa alhaq abinda ake cewa jama'a shine abinda yayi daidai da gaskiya ko da mutum ɗaya ne ba a auna addini da yawan mutane ko karancin su a ce wannan abin daidai ne saboda ai kowa shi yake yi a wannan ba ma'auni bane na addini ba ta wannan abun ba haka nan bane ba saboda wanda suke yi ɗan kaɗan ne ba haka nan sai dai mabal hasali mafi yawanci so da yawa za ka ji alkurani na ambata cewa wama aksarun nasi walau harasta bi mu'minin da yawa za ka samu daga cikin mutane ko da ka kwaɗaiti su yi imani ba za su yi imani da Allah subhanahu wataala walakin na aksaran nasi la ya'lamun walakin na aksaran nasi la ya'qilun da sauran ayoyi makamantan wannan za ka samu mafi yawa inda aka yi inda za ka gani to ba akan ne ne wani ba da aka ke da karye ruɗe ka yawa ko ƙaranci annabi ibrahim alaihissalatu wasalam da ya fara da awon shi kusan bayanin da malamin tafsiri suke shi kaɗai ne a duniya amma ka duba kokarin mayar da ya sha aka yi ɗauki ba daɗi allah ya ambace shi da cewa inna ibrahim kana ummatan allah ya kira shi da cewa kai kaɗai al'umma ne kamar ka ce wani kai kaɗai gayya shi kaɗai ne don kasancewar shi kaɗai ne sai nuna cewa abin da ya zo da shi ba haka nan ba ne ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fara da'awa a makka mutanen garin makka mai suke yi bautan gumki suka ce ya zo da addini sabo ya zo da abin da ba a saba ba wannan magana ta ba a saba ba ba haka aka saba ana yi ba ba haka muka gani ba wannan iya daga cikin hujjar da in za ka karanta ƙur'ani dukkan annabawan da allah ya aiko a kabira mujirimi ha mafi manyan mujirmai a cikin ƙasar da aka aiko shi za su rika cewa ai ba haka aka saba ba ba hujja bace a cikin addini ko daya mutum ya ce maka ba haka aka saba ba a hujja a cikin addini Allah ya ce hujja a cikin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga bayanin kuma yanda yake ko da an yi shekara dubu a garin ku ana aikata wannan aikin in dai bai daidai da Qur'ani da hadisi ba daidai bane kuma shine da daddan abun ba sabo bane ba ku ne kuka binne shi saboda son zuciya ko kuma jahilci da rashin karatu to wannan sune ahlus sunnati wal jama'ati yani jama'an nan sune abin da yake kan daidai ko da zaman mutum guda ne malika ta li annahum saboda su waɗannan mutanen mutamassikuna bi sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam wal jama'a suna rike da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma su suke tare da jama'ar da take kan daidai li annahum lam yatafarraqu basurarrabu ba kama tafarraqat al firaq al ukhra kamar da zaka samu su al'umma surarrabu zaka samu kalmar su ɗaya ce abinda Allah ya ce abinda manzon Allah ya akan shi ne za ta yi to maganar da Allah subhanahu wataala yake ce wa atasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah gaba daya wala tafarraqu karku rarraba misali kuka tsinci kanku a cikin wasu mutanen da duk abin da yazo a cikin Qur'ani da abin da yazo a cikin hadisi sai a raba su ko kuma dauki wani bangare ai imani da shi wani bangare kuma kin imani da shi ma karanto da ayat ce kaya wannan ayat a yanzu dai bata yi ba duk da cewa duk abin ba wani uzuri gare su ba a shar'ance amma ce wanda ba a yake da ita ba aka nan tona hadisi ce kai wannan hadisin na ai ba haka muka saba ba to ku kuma za ku tsaya akan abin da yake daidai rabuwanku da waɗancan mutanen ba zai zama illa ba saboda abin da Allah ya ce wa atasimu ku yi ruko sai ya ce bi hablillahi da igiyar Allah manzalla yake cewa alqur'anu huwa hablullahi almatin alƙur'ani da kuke gani shine igiyar Allah mai ƙwari to riko da abin da ya shahi ko kuma haɗuwa waje guda za a haɗu ne akan abin da yake addini ba akan mun gada ba ko kuma ra'ayin wani ko kuma ra'ayina ko ra'ayin suwa ne abin da yake addini akan shi ake haɗuwa wa atasimu bi hablillah Allah ce wala tafarraqu kar ku rarraba kar ku rarrabu sannan kuma ta Allah yake cewa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq in ka kira su zuwa ga abin da yake kalma ta la'ilaha illallah da bin tafarkinka idan suka juya baya fa inna ma hum fi shiqa za ka same su a cikin rikici kullum wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza duk wata hanya ta bid'a ka je ka duba ta zaka ga a cike take da kalubale mai yawa saboda tana tahiya ba akan tsarin da Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akai shi ba Allah ce fasa yakfikahumullah kai al'amarin addinin ka ka yi haraka kawai Allah zai wadatar da kai Allah zai kare ka game da waɗannan mutanen sannan wa huwa sami'ul alim Allah mai ji ne kuma alimun masani ne da haka iya daga cikin sifat bi ma'ana siffa na ahlus sunna wal jama'a annahum lam yatafarraqu wa lam yakhtalifu ba za ka samu surran raba ba ba za ka samu sun samu sabani ba me yasa li anna dalilahum saboda dalilin da suke aiki da shi littahin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam malai ce wa iza hasala bainahum ikhtilafun idan ka samu sabani wane yace kaza wane yace kaza me ake yi raja'u ila kitabillahi wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai su koma zuwa ga to bi Allah yace mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yace yace fan hasaban niza daga lokacin rikici sai mi rikici sai kare kuma wannan shine jan hankalin da Allah ya fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah idan kuka yi rikici akan wani abu wane ya ce kaza wane ce kaza wane ya ce ana yi wane ce ba yi wane ce bid'a wane ce sunna wane ce kaza wane ce kaza to ku mai da abun ilallahi zuwa ga Allah war rasuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hodi Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi in wanda gaske kuke kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta karshe zalika khairun wannan shi ne mafi alheri a gare ku koma zuwa ga mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to wannan su daya daga cikin sifat ko kuma ɗabi'ar da ake gane cewa na ahlus sunna ya zama to da littafin Allah yake aiki da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma akan fahimtar sahabban manzon Allah ba kan haka muka tashi ba ba haka muka gada ko maka bacci wannan malici ala i'tiqadi dhis sadad al-hanbali imam ahli al-haqq dhil qadri al-ali ya ce al'atiƙadi ya ce wannan abin da ya shahi aƙidan nan ya ce al'akan ƙuduri na zisadadi ma'abucin tahiya akan tafarki daidaitacce alhambaliyi wanda yake ba hambali ne mana yana kan mazhabi na imam ahmad ibn hanbal ya ce imami ahalil haƙi a limami ko kuma kace jagora na ahlil haqqi na ma'abuta gaskiya yace zil qadri ma'abucin girma al'ali wanda yake madaukaki shi ne imam ahmad ibn hanbal to waɗannan zaka samu mazahibul a'immatul mazahib zaka samu dukka imam imam abu hanifa shi ne na farkon su bayan shi imam malik bayan shi imam shafi'i bayan shi imam ahmad ibn hanbal a ɓangaren da ya shafi aƙida ba a samu saɓani ba tsakanin waɗannan gaba ɗaya dukkan aka ji ana cewa ai imam malik ya ce kaza amma abu hanifa shi kuma kaza ya ce duk magana fiqh ce amma magana ta aƙida magana aƙidar su ɗaya ba a raba komi tsakanin su ba aƙidar da abu hanifa yake da ita ce imam malik yake da ita ce imam imam shafi yake da ita ce imam ahmad ibn hanbal yake da babu wani saɓani a ɓangaren da ya shafi aƙida haka iya da mahimmanci musan haka to wannan malami an kira shi da suna imam imami ahli alhaqi kamar wanda malam auya ambata anan saboda tsayuwan da yayi da turjiya da yayi akan abin da ya shahi kare aqida ta mazanjiya la sema lokacin da aka samu wasu daga cikin jagorori a cikin daula umawiyya suna faman jirkita cewa aka ce qur'ani magana Allah ce suka ce a halittar Allah ne shigo Allah ya tabbatar da cewa yana magana wa kallama Allah Musa taklima wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana da sauran ayoyi makamantan wannan Allah subhanahu wata'ala tabbatar wa kanshi siffa ta magana kuma alqur'ani zai zamanto maganar Allah ce ba halitta Allah bane to wannan shi ma bayani zai zo akan shi a cikin abwab inda malami akwai bayani wanda yake magana akan haka imam ahmad an ya sha azaba ta ƙarshe akan tsayawa da dogewa akan tabbatar da cewa lalle wa alkur'ani magana Allah ce tunda haka Allah tabbatar a cikin alkur'ani haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar haka kuma waɗanda suka fahimci addini ta mahanga na kirki aka suka fahimta amma wannan jagorori suka haɗu da su da malaman bid'a a lokacin aka yi ta'azabtar da imam ahmad ibn hanbal da aka mala ana yake rashi da suna al'atiqadi zai sadadi al'ambali imami ahlil haqqi zil qadri al'ali ina ganin ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai mu tashi baiti na 15 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله